salati goma gaisuwa ga shugabanmu annabi Muhammad فاتها دي إنا أنظرناه دي قل هو الله أفا أخو ثلاث الفاتح أخو مغبا سمو باكي دي الله يغفر سامس يهنم معلمنا القرآن معلمنا إلمي shugabanninmu na addini baki ɗaya sauran jama'a musulmi Allah ya gafarta muku. اللهم صل على قرانه الى رواهيه والى اجدادنا وعلمائنا واصحابنا وجيراننا وغربائنا ومشايخنا واولادنا ولما سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم صلى الله عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبر ناصر الهب بالهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واخدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم احفظنا من شر الأعداء وقيد القائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وحسد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر الأشرار وأسجد المعتدين وسمادة الأعداء برامتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا الأمم النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna yi wa Allah godiya ya saka dawa da mu wannan lokaci mai albarka yau hudu ga watan Ramadana a wannan lokaci kuma muna cikin babi da yake mana bayani kan maganan haƙƙin 'ya'ya akan iyaye kowane uba ko uwa lallai ne su kula da wannan haƙƙi da Allah ya ɗora a kansu. Wadda nan gaba idan mun gama wannan babi za mu shiga babin da zai mana bayani kan maganan haƙƙin iyaye a kan ‘ya'ya. Kafin a zo haƙƙin iyaye a kan ‘ya'ya, lallai ne iyaye su san haƙƙin da yake wuyarsu na ‘ya'ya. Wanda kullum muke faɗi, shi ɗa amana ne a wurinka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani ku kare kanku ku tsare kanku da ku da iyalanku gaban shiga wuta kaga shi ya zama wajibi uba ya kula da san cewa akwai haƙi a kansa kuma duk mutumin da ya gyara ɗan da ya haifa ya gyara kansa ne domin gaba zai zo za ka zama ba ka da ƙarfi za ka zama tsufa ya cin maka to idan ka gyara ɗanka kaga a lokacin shi ya taso kai kuma ƙarfinka ya ƙare kaga zai taimake ka amma idan ka bar ɗa sagaga ya lalace ya zama ba na kirki ba to zai zo lokaci kai ƙarfinka ya tafi shi kuma ya lalace yana san cikin mutanen banza zala tana ga akwai yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa sai ka tsufa shi kuma ya lalace amma duk mutumin da ya gyara ƴaƴan da Allah ya bashi kamar da muka yi ta bayani a baya kasa shi a makaranta na addini ya sauke alƙur'ani sannan ya karanci littattafan addini ya san addinin da yake ciki sannan kuma ka sa shi a makaranta na zamani bayan ka sa shi a makarantar zamani kuma sannan ka saka shi a sana'a kaga ba zai kwaɗayi kayan hannu ba ko ba zai zama ya sa idonsa a kayan wasu ba zai taso mutumin kirki ya zama kai ka amfane shi jama'an gida su amfane shi jama'an unguwa ma su amfane shi jama'an gari ma su amfane shi amma idan kamar shi ya lalace zai zo ya addabe ka kai uban ya hana ka su koli sannan ya amfani ya adabi mutanen gida ya fita kuma waje ya adabi mutanen anguwa daga nan kuma ya addabi gari gaba daya ja dan waye wannan kai Allah wadaran wannan yaro kai wani yaro ne wannan dan waye wannan Allah ya kiyaye mu jin haka amin amin Allah ya kiyaye mu jin haka amin haka iyaye muna da babban aiki a kan maza da mata daga wannan babi muna cikin da zamu ci gaba daga inda muka tsaya Allah mu roƙe ka ƴaƴan da ka bamu da wanda za ka bamu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa albarkar su ya fi namu domin duk uba yana so a ce ɗan shi ya fi shi duk uba na kirki amma dala yanzu mashayi zai so a ce ɗan shi ya gaje shi eh mazinaci mai neman matan banza matan aure bai bari ba yan mata bai bari ba karuwai ma masu zaman banza bai bari ba zai fi ƙarshe ya gaje shi so ba muna fata Allah mu roƙe ka ƴaƴan da ka bamu da yadda za ka bamu Allah ka sanya musu albarka
annahu qala to farmiya وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم an rawaito hadisi daga shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala أنه قال manzon Allah yace
أربع من سعادة المرء to jama'a al'umman annabi Muhammadu al'umman annabi Muhammadu al'umman annabi Muhammadu annabi ya ce wanda ya fi kowa rowa wanda aka kira sunana a gabansa bai ce sallallahu alaihi wa sallam ba. ya fi kowa rowa in ji manzon Allah sai mu sa kwalle mu ji wannan magana daga bakin annabi Muhammad manzo Allah ya ce abu wato mutane wato abu guda hudu suna cikin arzikin mutum duk wanda Allah ya musu arziki da waɗannan abu guda hudu to ya gode Allah ba karamin arziki bane Allah sa muna ciki آمين Allah ya azurta mu da waɗannan abubuwa guda hudu آمين na'am أن تكون له زوجته صالحة na farko in ji manzon Allah آه، تمام.
ya zama matanka ta zama mata ta kirki مم.
saliha آه، تمام.
dama hadisi annabi ya ce a duniya matawun go آه، تمام.
duniya jin daɗi ne مم.
amma sai ce wa khairu mata'iha almar'atu saliha fiyayyen jin daɗi a duniya gaba ɗaya a baka mata ta kirki baiwar Allah mai biyayya ga Allah wani hadisin ma shi tace wanda idan ka kalle ta a ta faranta maka rai مم.
ko da ka abbata maka rai a waje in ka dawo gida za ta kwantar da hankalinka mai gida ka dawo sanda zuwa yaya hanya sannufa mai gida Allah ya jam- Allah- Allah ya ja mun kwananka Allah ya bar mun kai mai gida Ai, tana- tana maka magana mai daɗi magana mai- mai mai taushi آه، تمام.
tana kwantar maka da hankali ko da ka samu damuwa a waje ka da ka zo gida za ka ji hankalinka ya kwanta آه، za ka samu natsuwa مم.
kamar yadda sayyida Khadija uwar gidan manzon Allah صلى الله عليه وسلم.
ko ku sani da kogon kogon Hira farkon wahayi da aka fara masa wahayi ikra din nan ko آه، تمام.
da ya dawo gida a burkice ya ayyuhal mu- ya ayyuhal mudaththir ko آه، تمام.
kun ta anzur din nan da ya dawo gida ta ganshi a a wani yanayi ta ce yaya ita kinji kinji kinji ta ce la- la la yuhzika Allahu abada آه، تمام.
Allah ba zai kunyata ka ba har abada tana gaya wa manzon Allah مم.
tace wannan irin dabi'a naka na san mutane tausaya wa gajiyayyu taimakon mai neman taimako girmama na gaba zumunci ta rinda littafin abubuwa kyawawa wadda manzon Allah yake yi tana kwantarwa da annabi hankali sai da manzon Allah ya dawo sai ya ji wancan abin ya tafi ba ka samu irin wannan mata ka gode ga Allah amma ka samu mace in ka dawo gida ta ƙara burkita ka irin matan mu na yanzu sai ɗaya ɗaya ba wanda ba a rasa ba yanzu matan mu na yanzu malam kana shigowa gida kafin ka cire hula ka cire riga ka ajiye ta fara ka maganar kuɗi ko ba ga wani to an ce fa an ƙara kuɗin shinkafa La ilaha illallah. Sai ga wata ma tana faɗa da har da dariya. Tana faɗa a cikin a cikin galabi. Wata ma tana Allah Allah a ce mijinta ba shi da kuɗi. Ta shiga mishi wulaƙanci. In ta fuskanci ba ka da kuɗi, ha ha. Za ka sai mamaki. Wata kawai tana bin ka ne kawai don ɗan abun da ke hannunka ne. amma da Allah zai dan karbe a hannunka ya bata ta zama ita ne mai cefare za ka wulakanta ko ba ka bane jama haka yake
an za ta je anguwa ba ta gaya maka ba ita kawai ta yayi mawa ya dala da gaba a kulle maka ba zan je gidan su wance ba ta ganin girma kuma idan idan kana ma yara faɗa in sun yi wani abu a gaban yaran za ta wulaƙanta ka. Za ka duk mutumin da Allah ya ba shi mata mutumiyan kirki ya gode Allah. Ka ka auri mata in ka dube ta faranta maka rai idan baka nan za ta kiyaye maka dukiyanka za ta kiyaye maka ita kanta ba za ta je ta yi ba. Kuma ka kawo abinci za ta maka tattalin shi idan da kuna cin kwano ɗaya ne a wannan halin ta ce mai gida kwano ɗaya ya mana yawa ni ma na ji mai gida gwangwani takwabci ne kwano ɗaya ba haka ne masu iyali haka ne to ai ce mai gida yanzu a dinga dafa gwangwani shida da halin da ake ciki kuma kuɗin cefa ne da kana ban dubu ɗaya ka cire ɗari biyu mai gida a matsayi takwas zan san dabarar da zan yi amma wallahi wallahi in ka haɗu da wata mala ko da an rage kuɗin abinci ba ta gaya maka ba sai dai kullum an ƙara kullum an ƙara an ƙara an ƙara amma idan an rage ana sani na tambaya ana sani babu to kuma su mata ba san cewa maza rufin asirin su bane ba za ki san cewa annabi ya fa kuma sai an ce mijinki babu za ka raina kai sale tafi lahira ya bace da yaya guda biyar ko guda shida ko guda bakwai kasa auruwa domin duk wanda ya zo auren ki in yaji akwai yaya bakwai ko shida zai ƙara dawa zai ƙara dawa za ka muna kiran iyaye mata wani lokaci ko kuka kashe mazan ku wani lokaci damuwa kaga namiji ya faɗi kawai sai ya faɗi kafa ya ɗauke saboda damuwa iri iri masifa kaga wani yana so ya dawo gida ma amma in ya tuna bala'in gida sai ga ya zama shawara ba ta ganin girman mijinta ko na fago tana wulaƙanta shi musamman idan ba shi da kuɗi dama daman kana da kuɗi za ta miƙa nan kuɗin ta san cewa an sai gwargi yanzu na za ka wurgar da ita ko ba na amma an ta san cewa ba ka da kuɗi za ka sha wulaƙanci wata ma sai ka samu ba ƴar kowa ba ce iyayenta ma makiyasa ne amma tana ganin kanta kamar ta sai garin gaba ɗaya akwai yanzu ko akwai yanzu ka samu mahaifinta ba kowa ba jatumanta ba kowa ba amma tana ganin kanta duk garin nan ba kamanta tana izza ta ce wa miji ina kwana ina wani in ka ga ta ce mai gida ina kwana oh anything in the matter uh, something is wrong ko something is going akwai abin da zai biyo baya Allah mun roƙe ka matan da ka bamu Allah ubangiji ka sa zama kirki inda kirkin ne kuma Allah ƙara musu kirki to jama'a kun ji babban arziki in ji manzon Allah Allah ya baka mata mutum yayin kirki domin idan kana da mata mutum yayin kirki sai ku samu yaya ta zama wani kirki haka ne ko domin uwa ita ce farkon malami a wurin ɗa wata ke nuna mishi dama wata ke nuna mishi hagu wata ke nuna mishi je ka tsuguna ka yi fitsari je ka tsuguna ka yi bayan gida zo ka yi wanka wata ke nuna mishi je ka gaida babanka je ya gaida da wance da wani da wani wata ke nuna wa uwa ita ce malaman farko a duniya to ana nan ana nan idan ta koma ƙarfi ne kuma ka so kun ƙarfi kai in baka wani ba zan gaya wa babanka ba zan gaya wa baban zan faɗa wa baba to a lokacin ka fara wuce ta kuma a lokacin amma idan ka samu uwa ballagazazziya ita kanta bata ke tso balle ƴaƴa da za ta haifa ta ka sa jama'a za a yi aure a tsaya a duba kar ka bi farin fata kar ka bi abin nan nefa ko ko ko lako yanzu ka san matan ga sunan kala kala akwai cool current akwai no current ko akwai din akwai kola kaga fuska fari fat amma daga wuya zuwa cibi baki kirin ne shafa shafa kawai yaran mu ne yanzu abin suke kiran yanzu nan akwai safunan fari ko akwai mai da fari farin kasuwa eh kai fanta daga nan waya zuwa ciki coca cola daga ciki zuwa gwiwa surprise haka ne ko daga gwiwa kuma kuma ga shafe-shafe suna musu illa kina shafe-shafe ina da illa yana sa kansa a fata haka da kike faɗa mana kuma in kika ci gaba da yi kina yi za ka kira wani irin wari kamar warin gwano a san gwano ko in ta wuce yi bale rana ya buge ta ko ta yi wanka warin yana nan za ka jama'a kowa zai yi aure ta tsaya ka zuwa za ka aura saboda 'ya'yan da za ku haifa ka sama musu uwa ta gari ka sama musu uwa na kirki wadda za ka yi alfahari da ita da 'ya'yan yanzu akwai mai gidan da yi tafiya bai da bai da damuwa ya san 'ya'yansa ba maganan wasa akan makaranta ba maganan wasa akan addini in su ba ta shi kai sallah ta shi kai sallah to in ka je ka aura wadda ba ta addini ita kanta ya rufe zafi ita kanta tukuna wanda zai tafiya har ƙarfe goma sha ɗaya dai tana bacci ƙarfe goma duk tana bacci kuma ba dama a ta da ita da Allah kana ga wannan asubahi ƴaƴanka da su ya dini da su ya dini yanzu ko azumin nan iyaye mu so koya mana ko lokacin muna ƙanana an ka ɗauka daga safe a ce in ka zo sha ɗaya sace to za ka yi tuwo a ba mu tuwo malam magantsa da kyau haka ne ko kuma da daga nan kuma ce ɗaura kuma zuwa azahar azahar kuma zuwa ƙarfe biyar da ce to kuma za a je fanin kuma da haka da haka suke koya mana har muka zo kuma za ka ɗauka da safe kuma zuwa sha biyu sai kuma a shirya kunu kaɗan isufur kuma igiyar daga nan kuma aka zo Allah ji ƙarshe yi a lokacin shi in muka kai azahar kwamo ne a lokacin daga baya ka dawo sulis to duk wahalar da za mu sha ba za mu karya azumin nan ba sai mun kai aza muna saboda wannan kwabo to Allah yanzu za mu sha ruwa yanzu a ga daga ina muka samu koyi wurin iyaye na kirki haka duk wanda zai yi aure ka tsaya ka duba wa za ka aura kar ka bi biki kar ka bi da ka ga ka ta wani dugur dugur kar ka bi wannan ka nema hali har ka je ka ɗebo kara da kiyashi ɗaukar me ɗaukar marasa ne Iza a bayan manya su suke nema wa mutum mata haka ne ko a baya ba za ka nemi mata wasu za su nema maka je ka nemi gidan wance ko kuma je ka yi magana da ita su sun da za su yi magana tsakanin su mako in sun ga dama wani lokaci ko ba su ga dama ba kawai sai ka ji kana ɗaura aure lokacin baya ma ɗaura auren ma ba a faɗa wa angon haka dai kuma nan sai dai a wurin kai ka ji an ɗaura da kai amma labari akwai wanda shi ya raba goro ma shi ya raba goro amma bai san da shi za a yi ba kawai na yanzu kawai an ɗaura da shi kawai kuma yanzu ga shi auren ya yi albarka ga ƴaƴan da jikoki ƴaƴan masu yi jikoki kaga me ya kawo haka haɗin manya ne amma ka je ka nemo ka yayi mo yayi a cikin cikin dogi ka zo ka zuba a cikin gida ta ɓata maku gida ta ɓata maku zumunta don ta zo duk munafunci suke a gidansu sai ta zuba a gidan to shi sa manzo Allah ana wucewa annabi ya ganye akan juji yayi kore sai ce wa sahabbai ina jan kunnen ku kar mutum ya ga ganye a juji ya ce da diwa yayi miya suka wuce sai da alai ce ko san abin da manzo Allah yake nufi al mar'atu as-su'i fi man batis fi man batis su'i ko kuma al mar'atu al hasana fi man batis su'i kyakkyawan mace amma ta fito a mummunan wuri tarkace in ta zo zumuntan gidan ku ya rushe kuma an ka dubi manyan da suna yin auren ƙwarya ta bi ƙwarya go malamai ba sa auren ƴaƴan kowa sai auren sai ƴaƴan malamai yan uwan su go sarakuna ba sa auren ƴaƴan kowa sai ƴaƴan sarakuna masu kuɗi ma haka talakawa ma haka kowa na auren jinsinsa saboda gudun kar a canja musu yanayin gida idan maharba ne aka samu suna neman 'ya'yan maharba 'yan uwansu ne ko a yi yana kirari ni ne wane ɗan maharbi wane ɗan ƴar maharbiya wance haka ne ta wurin uwa maharba ta wurin uba ma maharba haka wurin kira haka wurin wanzanci haka kowane irin sana'a amma yanzu ina gamin gambiza shinkafa da wake yasa gaba ɗaya tarbiyya ya lalace da aka jama'a kun ji daga bakin annabi muhammadu babban arziki shine allah ya baka mata mutumiyan kirki
wa auladuhu abarara kuma allah ya baka ƴaƴa su zamanto masu biyayya duk abin da kace ba mu amma ka haɗa ka da yaro mai taurin kunne malam an sa ka cikin damuwa kage nan kullum a hanyar taji ofis kullum yana hannun yan sanda Allah ya kiyaye Allah ya roƙe ka ƴaƴan da ka ba mu Allah ka shirya amin wanda kuma suke san shirya Allah ya ƙara musu shirya amin abu yana da daɗi ɗanka ya zama na kirki in ka ce yi zai yi in ka ce bari zai bari safe zai zo ya gaishe ka kana kwance zai zo ya gaishe ka in ya dawo da yamma ma zai zo ya gaishe ka sannan kuma ya kawo alheri ya baka ka dawo da ka samu ya kawo shinkafa kwano goma kwano ashirin a ce ga tuwa ne ya kawo ya ce a yi abinci lala akwai daɗi ko ba daɗi yanzu ko da azumin nan ka ga yaro ya ji yaron tuwo yaji ya ce a ɗinka maka ɗinka ma yaran gida lala akwai daɗi ko ba daɗi to akan haɗa ka da wanda in ka ɗan shiga bayan gida zai shigo cikin ɗakin ya ga ɗan wani abu mai kyau zai ɗauke in kai wawan ajiya ya samu ɗan kuɗin ka zai wabce kun ji daga bakin manzon Allah ku samu mata na gari kuma Allah ya ba mu ƴaƴa managarta ƴaƴa masu biyayya Allah ka ba mu ƴaƴa masu biyayya mu je
وكلده صالحين sannan kuma a kula ɗa'uhu وكل دعوه صالحين salihi abokanan hulɗanka zamanto mutanen kirki wato ma'ana abokanka abokanai an za ka yi aboki ka yi aboki da mutumin kirki kar ka yi aboki da mutumin banza domin makwabtaka yana sata ko yanzu idan ka ɗauki ruwan zafi ka je ka ajiye a cikin firij in ya samu awa ɗaya mai zai zama mai zai zama jama'a in ka ɗauko ruwan ruwan ƙanƙara na firij ka zo ka ajiye a gindin murhu aka samu awa ɗaya mai zai zama haka an mar'i la tas'alhu wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi in mai ta'limi go in ka yi bako haka sai malam me sana'anka in ka yi bako kai dai ka ba shi abinci ka ba shi masauki ka bar shi ya shiga gari za a shi da irin irin irin irin shi idan almajiri za a ga ya zo maka da mutumin garin ku almajiri ka sani cin gaba da ainihin ne masauki na nan ka sauka to alhamdulillah ka ka san makon da kai ko ko direba ne sai gashi da wani direba na garin ku ko kafinta ko magini ko dai wani mai sana'a tela a gashi da wani tela garin ku ina cewa idan na sauka domin duk mutumin da ya je bakwanta a gari yana sauka a garin abin da zai fara shi ne neman inda jama'a da suke ko ba ka wani jama'a idan almajiri ya zo garin nan da ya sa ya dan huta kaɗan za ga ina neman ina ake karatu ina neman makaranta inda ake ɗaukar ilimi amma kana zaune sai ka ga bakonka da wani mashayin garinku yana tafiya yana nan dan ne masauki na sai an gaya maka bakon da kai sai an gaya maka ka yi bakon da ke nan mashari in za ka yi abokantaka ana so ka yi aboki da mutane kirki ka yi abokanta da mutane kirki domin ana cin albarkacin abokai ko yanzu ko makarantar jami'a ɗan nan wanda suka yi jami'a ba a nan suke haɗuwa da manyan mutane ba ko kun yi jami'a da wani ɗan babba ko ubansa abin nan gwamna ne ko sanata ko ubansa wani sarki ne babban na yan sako ko minista sai ga dalilin shi kayi arziki ko ba ka bane jama'a ko a wurin sana'a ɗin nan sai ga wani ya kawo maka aiki ko gyaran mota ko kuma ya kira ka aiki ko kafinta ko ko gini ko wani sana'a ko ɗinki ɗin nan shi ya san wani babba haka da ta hanyar ce ka kafin ka haɗu da wancan jama'a mu yi ƙoƙari mu ringa abokantaka da mutanen kirki ko a lahira zai baka amfani alakin la'u yawma idin babuhum zibabun aduwwun illa almuttaqin haka Allah ya fara ko a lahira abokantaka yana da amfani amma idan kai aboki da mutumin banza kai ma baka da kwanciyar hankali lala yanzu ko yara ba suka masu kisan kai din nan ba ko wanda ya kashe ba sa yi ba ko ba ka bane jama'a akwai wanda kwanan nan ya je ina ya kwanta kashin abokin ashe abokin na yi aka kawo attack abokin ya gudu shi ya san za a kawo ya gudu ya bashi sun kashe shi kuma me ya ja mishi aboki da me mutumin banza da kun ji daga bakin annabi Muhammad na farko mata musulmiyan kirki na biyu ƴaƴa masu biyayya na uku shine ka samu abokanai na hulɗa mutanen kirki ko wurin zama ne kai ka dinga zama inda ake aikin maza yanzu ka zama baka da baka da wurin zama sai inda ake shan wiwi ake tata yana ranar da hukuma so kawo mamaya Taka tsira? Taka tsira? Na. Ko za a kwace ka ka sha wahala, ko za a je a biya ce ai shi ba ya yi, ai ka ci duka. Haka ne. Zama mu ringa zama a wurin mutanen kirki. Mu ringa zama a wurin mutanen kirki. Yanzu Allah yanzu ba muna kafin muna nan ba? Akwai wanda zai kawo kamuwa nan? Eh? Da ba ba kare da wurin zuwa kullum sai gidan su ma inda ake kwallo. kullum kan na cikin gaurin kwallo ran da aka kawo mamaya fa a tsala kirai ko a cikin samun malami ya je kallon kwallo ana kwallo tsakanin madrid da waye ɗayan eh ba su ne ba sa wai ana ba da labari wani malami ne ya je kallo sai makale a lungu ya kar a gan shi sai wani ya ce sai mun ci ku yau sai wani ce ƙarya kake yi ga malam wane yana mana addu'a sai ce la ila an gan shi an gan shi malam bari ka kiyaye wurin da ba kyau yayin da ka san ba wurin kirji bane ka kiyaye wurin na tamani sai ka zauna lafiya mm ana gudun bacin rana na tamani don ko ko da ba ka da kai ba musu- ba ba irin su bane kafin a gane a ji a kwato ka ka wahala kuma sunanka ya ɓaci mm
Allah mun gode alhamdulillah wa an yakuna rizqi fi baladihi na hudu kuma ya zama arzikinka yana garinka shine hanyar abincinka yana garin da kake amma an baya garin sai ka tashi ka yi bulaguro ka je fatakwal ko ka je kalaba ko ka rauta ka yi je wani wuri ka je ka ɗan samu ɗan- ɗan dubu ɗari dubu ɗari biyu ka dawo garinku in ka dawo ya ƙare akwai zama ta koma akwai zama sai ka yi me ta koma sai an ƙara komawa to Allah ya maka arziki kana gari sana'anka ina garin mm da babu da akwai yau a ci gobe mai kuma a yi haƙuri har ka ce kai a rayuwa kai kullum kana so ka ji daɗi kullum a ba zai yi ba ya tamani Allah ce wa tilkal ayyamu yudawilu ha bainan nas yanzu ko samaniya din nan ba ka ji muna muna roƙon ruwa ba to haka wani lokaci za ka ga an dinga ruwan ma ka dinga ce kai ruwan nan sun safa ake ruwan nan ba kaga dan adam ba iya mishi haka ne ba tamani haka ne ko kwarai kuwa in zafi yayi yawa mu ta kuka kashi muna kuka na yi muna kuka muna kama kafa da manzon Allah lalalala Allah ka ba mu ruwa amin Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ni'ima amin zafin ya kai zafi ma da ya tamani gashi dai yau ba ranan amma akwai zafi abin yana gumawa a jiki mm haka ne ko ya tamani to kuma idan damuna kuma ya zo shi ma mun dinga zaki kenan an maka alkawarin wani aiki in ka je zaka samu dubu hamsin ko sittin ka fito ruwan sama ya barke Eh, akwai wani ya lebo zai mutum sai ga hadari kash akwa Uh-oh.
Allah ka bawa wanda zamu iya Amin.
ya ka jama'a in Allah ya baka abin da zaka cika shi ka gode Allah Amin.
eh haka damu kanka manzon Allah ba a taɓa yin kwana biyu gidan manzon Allah yau a ci gobe a ci ba Mm.
idan yau aka ci gobe sai dai a sa ruwan ɗumi shine shayi ko Allahu akbar.
a sha saboda hanji ya miƙe Allahu akbar.
kaga wanda in ya ga dama daga aljanna ma za a kawo abincin Alaikum.
amma haka manzo Allah ya kawar da kai ya bar duniya ma rigansa yana wurin jingina a wurin wani bayahudi ya karbi kwanon kwanon abunan abunan ashinan sha'ir saboda shi da gida sai bayan komawansa ga Allah aka je sai da baka je biya kuɗin aka an so rigan manzon Allah Sallallahu annabi Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad wanda in ya ga dama daga aljanna kullum za a kawo abin kalaci kullum za a kawo abin sarana kullum za a kawo abincin yamma alaihi amma mu zalla wannan ba damuwa shi ba abincin ma in yi zo ci haka yake da wannan yatsu wannan guda uku na haka wasallam.
shi ke sa sai ya ci abincin wani sa a baki sai ya tauna ya tauna ya haɗiye sannan ya ƙara miƙa hannu ya sake yanko wani sunnan manzon Allah ke kada mutane sunna sunna kana sa hannu ka yanki ƙasan loma kana murƙuyawa a baki kana hannu sunna sunna in dai sunna ne haka manzo Allah yake cin abinci kuma in ya sa a baki sai ya gama kaunawa ta ko ya haɗe to yanzu mu ya muke yi wai hof, hof. wani ba wani ba hale gwale ko wani ma ya kware kuma annabi ya yi cin abinci yana raba cikin sa gida uku ne ɗaya abinci ɗaya ruwa ɗaya kuma numfashi bai ci ya cike noma biyar noma ɗaya biyu uku hudu biyar annabi ya bar abinci ke da zala mu yaya ɗai eh akwai wani yaro wani ya haife shi sai mishi masara irin wani ake gasa waɗannan yaron ya koma gefe ya zauna ina tsammani za a rage mishi ya gama cin masaran kawai ke yi ce baba kada in ka gama kamar totuwan ya ga sama za yi wuka a cin yi ta ce ba rana an gaga ba gaban totuwa don yi nini
ina so a rage mishi ina so a rage to amma cikin ka tabka shi da abinci yanzu da hazumin nan wallahi akwai wanda na gan shi sallah ma ya gagara cikin ya ya aune ya tsaya ba daɗi ya zauna ma a daɗi ba da kuma ya kwanta a'a yana faruwa ba a ta wannan eh a ga mutum ya sa saboda ko ina ya suke ko ina ba ba to ana so a raba suke gida uku ɗaya abinci ɗaya ruwan sha ɗaya kuma saboda numfashi ka ji daɗi ko a asibiti kaje aka baka shawara ko yawan ci yana kawo cututtuka a jiki zaka jama'a don ba ka samu abinci yau ba ka ɗauka cewa Allah baya son ka ne dole a rayuwa Allah zai gwada ka wani nabudu wannan kun bi shay'in min al-kawmi go wal ju'i bai ce gaba wannan kasar mina wa lamarin qasam min al-amwali wal anfusi was samarati go sai Allah ya ce bashir as-sabiri alladhina idza asabarun asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ka azurta mu da arziki mai albarka amin eh amma ba kowa Allah ke masa baiwa ba kaga sai an faɗi wannan ka ce kai zaka je ka zauna a gida kai ba zaka je ko ina ba a'a ita ka je ka nima ka fita in ya kama a garin falillahi alhamdu in kuma ya zama sai ka je wani gari falillahi alhamdu ya fa ka je kai fata kaga taɓa kayan wani kuma kar ka yi kwaɗayin kayan hannun mutane idan kana kwaɗayi ba za ka samu daraja ba yawwa ko ko ko mi kusancin ka da mutum in kana kuɗin kayan shi za ku samu damuwa duk da ka faɗa tsakanin mata da miji jama'a mace ka faɗa tsakanin mu da matan mu eh yawan tambaya bani bani shi ka faɗa yiyar kake da mutum ka zama kana kwaɗayi yanzu misali malam ya zo wuri na ce asalama da ni sai aka rabu kalla wallahi jiya gaskiya aka rabu kwana jiya akwai dubu ɗaya ina a taimaka mu zan kawo dubu biyu ba rubo wace gari a sake sai mu malam yana sallama ko zan fito ba zan fito kamar da mutum jiya ba zan ɗan yi lacci kaɗan sai wallahi malam dai ka yi haƙuri kaka sai na matsa maka abin da ya dai har yanzu to in ya sa zan ba shi dubu ɗaya wace gari ta gadawa waye sai mala da wuri shi na kofar gida lokacin na yi bacci ko ba ka wani jama yawwa idan har fi ma inda nasi tuhibbuka ka guji abin hannun mutane sai su so ka in ka zama mai yawan ba ni ba ni mai yawan kwaɗayi ba za ka zo- ba za ka zama lafiya da mutane ba Allah ya rufe mu da tawakkali amin eh fa tawakkalu ala Allah in kuntum iyyahu ta'budun kuma koyaya kake Allah zai baka abin da zaka ci Nabi yana ce da za ku yi tawakkali irin na tsuntsu da Allah ya muku arziki kamar da ke arzuta tsuntsu za ga tsuntsu da safe a kan bishiya ya yi laga ɓauwa ka yunwa amma da yamma sai ya ganshi kuma yana ka'a jiki ina babba jiki ya so sanan ya so sanan ya ci ya ƙoshi ba ya ciyar da shi bai da kanti bai da shago ba shi da wani wurin sana'a ba shi da gona amma da yamma za a gashi akan bishiya ya ci ya ƙoshi akwai wani tsuntsu da Allah ya ce a cikin teku shi kuma nan- nan ne abincinsa yake akwai wani kifi a cikin teku shi abincinsa kifaye ne yan uwansa to yana da haƙori haƙora to in ya ci kifi ya ci kifi in suka ma makale mishi a haƙori sai ya dinga mishi zugi zafi sai ya fito waje sai ya buɗe bakin a waje shi kuma tsuntsun in ya ga haka shi kuma Allah ya mishi wani halitta a ciki da da kuma gadon bayansa kamar kibiya haka gashi ne amma sai ya miƙe kamar kibiya sai shiga sai tokar bakin kibin ba dama ya ya haɗiye mune haɗiye wannan bakinsa sai sa baki yana tsinci kifin ina haɗiyewa shi kuma babban kifin yana samun lafiya in ya tsince ya cire shi sai ji lafiya shi kuma ina ƙoshi sai ya ci ya ci in ya gama ya ƙoshi sai ya janyo wannan abin da ya kafa kuma sai ya sama shi kuma kifin sai ya koma ruwa shi ya samu lafiya wancan kuma ya ƙoshi kuma duk mutumin da Allah ya kaddara cewa arzikin sa yana hannunka wala sai ka bashi wallahi ko nurowanka akwai wani bawan Allah aka ce koya ya kake zaka saka sha yace shi zai gwada ya gani sai ya bar gida ya shiga daji ya samu ko- ko- kogo ya kwanta wasu ya ga ta inda Allah zai ciyar da shi ya shiga cikin kogo malam ya zauna kenan can sai ga hadari ya cikin kogon to wasu matafiya sun fito suna zuwa sai suka hanji hadari suna duba wurin fakewa suka hanji kogon suka shiga suka samu wannan bawan Allah yana zaune a cikin kogon suka yi magana bai amsa ba wai kar a ce yayi magana da su ai kaman ya ya nemi a bashi abinci suka yi magana sai babban cikin matafiyan ya ce wannan wataƙila yunwa ne ke damu shi a dama kunu wanda suka dama kunu ce ku kawo shi wataƙila yunwa ne ya mishi illa sai kawo wanda ma da aka buɗe baki aka kawo magana musu dama yana jin yunwa da ya ji kunu sai mu shiga sai ƙarin buɗe baki isa ya ƙoshi da suka gama ce ku sake ni ni mutum ne irin ku, kuma ni ba mahaukaci ba ne kun ji kun ji kun ji abin da ya faru na tabbata kuma Allah mai ciyarwa ne da haka arziki ne Allah ya sanya maka arzikin ku ya zama yana gari in ji manzon Allah ne
وروي يزيد الرقاشي a ibn qasim ya rawaita hadisi عن انس بن مالك shi kuma daga wurin Anas dan Malik رضي الله تعالى عنه yaddan Allah ta'ala su tabbata a gare shi قال yace سبع abu guda bakwai يؤجر فيهن ana ba mutum lada أتمنى. من بعده ko da bayan ya koma ga Allah ne abu أتمنى.
guda bakwai ji أتمنى.
manzon Allah أتمنى.
wannan shi babban hadisin kenan أتمنى.
amma akwai gajeren hadisin da annabi yayi magana cewa abu guda uku أتمنى.
ko da mutum ya koma lahira ana kai mishi lada ko أتمنى.
alƙasin jariyatun ko أتمنى.
sadaka mai gudana أمم.
ko ka baka mutumin kirki ko ko ka koyar da ilimi Mm.
to wannan babban hadisin kenan da ya kawo abubuwa guda bakwai أتمنى.
ka koma lahira أمم. من بنى مسجدا ladan ka ina nan yana tafiya أتمنى.
eh أمم. من بنى مسجدا na farko mutumin da ya gina masallaci فله أجره yana da ladan masallacin da ya gina din ما دام أحد أه، هك- يسل فيه in je mutane يسلي فيه wani ya zo ya yi sallah a masallacin أتمنى.
yanzu da wa- wannan wa- waye gina wannan Alhaji na turko.
eh Alhaji na turko.
wani Alhaji na turko.
na farko kenan ko Ha kamar.
na bayan nan ba eh
Alhaji garba.
Raji garba Ha ko kamar.
shi ya zo ya gyara ya mai da shi haka ko Ha kamar.
amma da fa akwai masallacin Ya kamar.
yanzu duk wani- duk wanda ya gina na farkon nan na farkon nan kusan dai an sun jima lahira Ha kamar.
yanzu duk yayin da ka shiga nan kai sallah ko kai wazifa ko kai lazimi ko ka- ka kai katun qur'ani wallahi sai an kai musu lada sai an kai musu lada Ha kamar.
shi ma wanda ya zo ya gyara shi ma za a kai musu nashi lada haka duk mutumin da ya gina masallaci ko da na jinka ne Hmm.
ko na zana ne ko da na abin nan itace ne ka zo ka gina to idan aka yi sallah a masallacin za a kai maka lada Ha kamar.
Isa ‘yan uwa idan ana neman taimakon masallaci, ka yi ƙoƙari, Hmm.
ko da ba ka da wani abu mai yawa, ko da naira ɗari ko naira hamsin, ka yi ƙoƙari ka sa a ciki. Alƙawarin da manzon Allah ya yi wa wanda ya gina masallaci shi ne aljanna. Allah zai gina ma gida a aljanna in ji manzon Allah.
Ha kamar.
Kuma kowa ya san manzon Allah wa ma yanzu ba wani hawa ko?
Ya kamar.
In huwa mai, Ina waye ne.
illa waye yiwa.
Hmm.
Kana al- kana kana kabari ladanka yana nan yana tafiya.
Ya kamar. Wa man yajara nahara.
haka nan mutumin da ya- ya jawo kogi ko ya jawo rafi ko ya ja famfo a zamanin mu na yanzu kenan ko Ha kamar.
ka jawo zuwa gida
فما دام يجري فيه الماء in je ruwan nan yana gudana Ya kamar.
je.
ويشرب منه الناس mutane suna sha kana lahu ajruhu to ladan ina nan ladan ka na tafiya ka ta mana kai ka je kabari duk yayin da aka sha ruwan nan sai Allah ya kai maka lada yanzu ba ga mai gadi din nan ba mai gadi a nan waye san shekaru da aka bude mai gadi sai ya ce mana kowa san na mai gadin ne haka nan katun gudan nan sun ma san gar katun gudan ne wata da dai ba sani ba rafin rafin da bugo shi ma ka ne bugo na lafan aya ba rafin a yi bugo
ya ta yanzu ga sun jima a ladara za a mai gadin nan ba a diba ruwa kullum ana dai ba kafin ruwa kullum to duk lokacin da aka zo aka ɗibi ruwa aka je aka yi amfani sai an kai musu lada
ya ta mana Allah Allah yana da hanyoyin rahama da yawa saboda duka wannan fa albarkar shugabanmu ne ba nan Muhammadu duka wannan abubuwan dalilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam
wa amma man ne mai gadin ko karfe uku za za ga wata na bidin mai gadin ya ta mana
ko karfe uku dare ne in ka zo wucewa sai ka ga wani abu yana ɗiban ruwa haka ne ko mana haka yake bane kuma da asuba Mm.
kullum nan je masallaci sai na ga jama'a a wurin Mm.
sai iko Allah haka nan ga tungu ma zai wa ana ka wuce wannan wuri ga ga mutane ana diba ruwa ba ya ta mana wasu wasu ma hanya ba sai su gera ko Mm.
ko ba ga wani za ka samu suna diba a jarka jarka kuma suna suna suna kawo jama'a gida gida Mm.
ana dan ba su wani abu su ma wayannan taimako ne ba ya ta mana idan ba sa nan ana shan wahala kana shan wahala kwarar amma sai ga wani na wulakanta ne ruwa Mm.
musamman mata mata kina zaune a gida kina cikin inuwa bawan Allah ya ɗauko ruwa ya kawo kuma kina mashi tayin wulaƙanci Mm.
wanda ya- yana da mata irin ki shi hanyar abinci su kenan da wannan zai je ce da iyalinsa Mm.
ga muna da yaran amma ba sa ɗiba ko suna ɗiba Ah.
a kana da yara gandan gandan na ka sa ɗiba ba sai ku buga ruwa kuma ji ba kuma su dawo kai je ka ɗauko an- an gama abinci a shi na ma ta faɗa sa dokar cewa duk wanda ya ki ɗibo ba kar a ba shi ko amma kuma da yake uwa uwa ne za ta zaga ɓoye ta miƙa mishi Allahu akbar
ko ta katanga ko malam ya ta mana ya yi ce zaga ta katanga bari ba maka iya cikin ɗaki bari- bari zaga ta katanga miƙa maka Allahu akbar
Kai, uwa da ɗa sai Allah amma sai daga wani ɗan yana wulaƙanta uwa Allahu akbar aka mun fita a wannan babi za mu shiga maganan haƙƙin iyaye kuma akan yaya yanzu ana magana haƙƙin yaya ne akan iyaye ya ta mana haka duk mutumin da ya ɗauko ruwa ko da ya sayar maka ne yana da lada ya ta mana yanzu misali sai sai ka je kwasan da zaka ɗauko ruwa a zaya abinci a azumin nan wannan ba wahala ba ne amma za a ga haka za su samo ruwan suna tafiya da kyar da kyar ala ala mun gode maka Mm. ita ga hanyar da wani ike bi ya ci abinci ka sai ka gode Allah Mm.
ya ta yanzu zafiranin nan wala magina a cikin ranar suke mana
masu kafinta za ga shi a saman saman saman kwano ranar yin da ke shi kuma duka ana neman halal ne Mm.
haka nan makarikai ga zafin rana ga zafin mai kuma na daga har wani na so bikin shi yake yi zai kuma ana neman abin da za a ci Allah sarki.
za ka jama'a kar mu damu akwai lada mai yawa eh Ya ta mana duk abin da ka je kai ka samo abinci ka zo ka ba iyalinka Allah zai kai maka lada ya ta mana wa man kataba mutahafan haka nan mutumin da ya yi musulun littafi wa ahsanahu kuma ka tafi littafin ma'ana kai kai kai abin nan ah, kai littafi mai kyau ko kuma rubutun allo din nan ya ta mana Muje.
kana lahu ajruhu to ladan ma za a dama kai maka ladan Ya in dai tsara mutum ne ma dama ya qara'u fihi ahadun in dai wani ya zo yana karantawa yanzu ba ga littafin nan a hannun ba ya ta mana yanzu malam barin littafin nan ba barin barin wanda ya wallafa barin shi duniya Mm.
shekara dubu ɗaya da saba'in da biyar Allahu akbar dubu ɗaya da saba'in da biyar bana barin shi duniya kawai ba fa rayuwar shi ba shekara dubu ɗaya da saba'in da biyar amma sai ka samu wani ƙaramin yaro ya zo yana zagi wasu ji kuskure akwai wanda ce wani littafin wai littafin da da ƙur'ani da wannan wanne girma wani jama'a da ƙur'ani da wannan wanne girma wani kuma wannan littafin ƙur'ani ne a cikinsa ka ji an ce na manzon Allah ya ce ko wuri wuri nan kuma Allah ya ce sai kuma sharha na malamai suke rinda sharha akan abin da Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa to barin mutum duniya shekara dubu da saba'in da wani abu malam ai ka san wannan bawan Allah ne ko amma ga shi ana karantawa kamar yau aka rubuta kuma ga littafin ina da mu'jiza littafin yana da albarka eh Allah ji kai shi yace mana malamin sa malam Mahmuda yace malam Musa na maka izinin littafi guda uku zuhudu da iya da wannan littafi idan me tafsiri ya kafa a can ga kafa a nan sai an watsi an dawo inda kake kuma ya faru bai faruwa ya faru
a lokacin da kadan da surutu bai iya tafsiri ba ne ya iya tafsiri saboda bai iya ba da yawa sun ce wannan maganganu yana ji sai ka so manyan malamai na da suna bin ka'ida abin da malaman suka ajiye su a kai wallahi ne za malaman da akwai wanda kawa'idi malaman su ya masa izini amma ya yi karatu sosai in ka gama kawai to shi ba shi da izinin yin ahalari ka je gari kaza akwai malam wani shi ke da izinin ba da karatun ahalari komi suna yi da izini ne in ka je ka sauke ahalari shi kuma ya ce maka je wurin malam wani shi ne mai karantar da iziya wannan shimawi ko ko a shimawi shi ma in ka je ce maka to iziya ka je wurin malam wani to amma albarkar shehu ibrahim ne kuke gani yanzu malami ɗaya an za a kawo littafi dubu zai karantar da kai albarkar shehu ibrahim radiyallahu anhu to da Allah yanzu masu cewa sai bai yi tafsiri ba mu a ina ma koya a ina ma koya jama'a ba shi muna ka ce ba mu iya mana ka ce ba iya mana ko ga shi na har islamiyya ana tafsiri ko safe ka je wannan islamiyyar ana yi can ma ana yi nan ma ana yi amma wannan littafi da kaga shi yana da wahala sai Allah ya lamunce maka da haka duk mutumin da ya wallafa littafi ana karantawa to ana kai mishi lada yanzu in mun gama karatun in mun gama karatun shi wanda ya wallafa littafin za a kai mishi lada shi malam mamuda za ka yi musu lada su shayi su alhaji haruna su malam babu duk sai aka yi musu lada sannan mu ma a bamu ku ma masu ji za a ba ku iyayenku ma za a kai musu saboda su suka sa ku a wannan hanya idan da mutum na muku hanyar zuwa wurin duka su za ku zo ba za ku zo ba to shi Allah komai Allah ya tsara kayansa daki daki Kuma ne ta kare da ainihin haka nan mutumin da ya fitar da idon ruwa yan tafiya bi ma'iha mutane suna amfana da ruwan yanzu kamar ruwan bohol din nan ta tamani sai ya zo ya tona bohol ko a bakin masallaci ko a bakin wani gida ko a anguwa ba ana samu ana yi ba ta tamani ko ta sai tamani ya tona bohol a anguwa mutane suna amfana to in dai ana amfana da ruwan yana kabari ana kai musu lada kana lahu ajruha yana da ladan
ma ta tamani
zuwa wani wala na? ma baki ma bakiyat in dai muddin ruwan yana nan bai yanke ba
wa man garasa garsan aka nan mutumin da ya shuka bishiya kana lahu to ajruhu yana da ladan bishiyan da ya shuka din idan ana zama a gindin bishiyar ana hutawa kuma akalan nas minhu in kuma wanda ake ci ne duk abin da mutane suka ci za ka yi Waɗairu.
lada wa dairu ko tsuntsu ta tamani haba yadda ko ta tamani to Allah ka mana gafara amin da ba shi kuwa sannan kanar da kyarkyan mutane ko haka ne ta tamani za ka zai ba shi kuwa sannan kuma ka gara ce ka sai ka karya Kai, Allah ka mana gafara amin Allah ka yi mana gafara amin wani ma a gonar zai zauna ya sha ya tara awon ya sha ya ƙoshi kuma ya gangara kuma ya je ya wankan ya yi wankan ya gaji wasa ya haurowa to me shi an kai mishi lada amma baka kuma kai sata to
an bayan da ko ya ta wannan in yana raye ka je ka nema
ya fiya yafiya to eh an kuma ya ce an kan ya ka nemi yafiyan zai zama rigima to ka ta neman gafaran Allah ya ta wannan eh ko kuma kai dabara akwai wanda malamai suka nuna Mm.
idan mutum Allah ya kiyaye Amin.
sai ka nemi matan aure ko za ka yi istijfari ne Allah ba zai gafarta maka ba.
Mm.
sai mijinta ya yabe maka ko kuma kamar wannan na gona din nan dan doya ko dankali ko dan mangoro ko wani abu kaje ka ɗiba ko ka yi istijfari Allah ba zai gafarta maka ba sai ka nemi yafiya Mm.
sai ka same shi akaramaka Allah ka san duniya rayuwa an ce zo mu zauna zo mu saba to watakila zaman da muke yin nan watakila akwai dan abu na maka kai ba ka sani ba kai ma ka mun ba sani ba Mm.
Daka na zo ni duk abin da ka mun wanda ka sani da wanda ka sani ba na yafe maka kai ma mallam ina roƙo duk abin da na maka da wanda ka sani da wanda baka sani ba ni ma ka yafe mu yi ce ya yafe har da wancan ma ya yafe
Ya ta wannan ai mala akwai yake a lahira ba rakiya ba duk wata nan ya shawo ba Ga- ga ta malam ta gaba maka wato wannan yafiyan ba na Allah bane ito ba na Allah bane amma yace ya yafi Na haƙi.
kai dabara na hakin ne shine sai haƙi ne shi ne ya ta malam wannan inda ka tsaka kayan mutum ya ta ko za malam ka zama duk duniyar nan ba mai sijifarin ta Allah bane ga don ba ba na Allah bane na haƙi ya ta malam haƙƙin sa ne Allah kuma bai tsada haƙƙin wani ya ta malam
ya ce Allah ya ce ba da bi ta ba zai yi ka ne ayya akwai matsala Allah ka wani gabara amin Allah mu roƙe ka ɗan rake rake da ka san nan Allah ka yafe mana ko ba ta bane ma Dewa wannan yunwa ne mala kuma ga shari'a ya baka dama mala idan kana jin yunwa in ga dan dan man gurfa iya diba ka sha Allah ya ce in kiyama ta yi zai diba a cikin tafsir ya biya maka Allahu akbar ko kuma ka zo gari ba abinci ka duk inda ake neman abinci babu sai ka hange inda aka sai da abinci sai ka sai uwar gida samun amma kar a sa nama ya
in an sa kana ci ka dinga dan duba hanyar da in ka balle amma ba ban da nama in ka sa nama to zalunci ya shigo ya ka ce a saka maka ne saboda ka tura yunwa Mm.
shari'a ya yarda ya ta Allah zai biya maka ya ta malam
shi da irin wannan haɗaka maganan mace Mm.
tana jin yunwa za ta mutu ba abinci sai wani mutum ɗaya shi kuma ce ba zai ba ta ba sai ya kwanta da ita Oh, oh.
an ce ta ba da kanta ina cikin mutasar maganar da makari kenan yayi go limamin abuja wayannan ɗaliban ilimi suka dinga ihu a ƙasar nan ya halatta zina ya nuna da ya yi zina da yake jahilai ne ba su yi karatu ba Mm.
sun karatu ba sai daga wajibi wani suka dawo kuma malam muna roƙo a nan mana karatu daidai hankalin mu yanzu ba amma kuma suka daga so tijan suka daga so ibrahim a ga mutumin da firamare ma bai gama ba yana zagin farfeso Mm.
wannan ba kuskure ba Ba.
yanzu kamar shehu ibrahim shehu ibrahim ya je misira fa kowa ya san misira a yanzu ma balle a da Mm.
jami'an misra na azhar sai suka ba shi wuri ya musu neman shi balare ne ma dan uwansu ba sa ba shi wuri balle bakin fata amma saboda ilimi da Allah ya ba Shehu Ibrahim suka ja suka ba shi wuri a huduban da ya gama ma bayan ya kowa suka bi shi masauki suna tambayan shi wuri kaza ka ce kaza me kake nufi sai ya musu bayani saboda luggogin da ya dinga zubawa a cikin a cikin hudubar.
Allahu akbar Malam, idan kana jin diwanin Shehu Ibrahim ka san ilimi ya zo. Ka ji wasu irin gwalagwalan kalmomi da Shehu ya yi amfani da shi wurin yaban manzon Allah amma yanzu ga yaro kankani wanda bai san komai ba yazo yana zagi irin waɗannan bayan Allah yaya za a yi zaman lafiya a duniya ya za a yi zaman lafiya malam duk wanda aka ce baka irin kamar sai ɗahiru sai abul fatai mai duguri irin su sai amsharik ibrahim sale sai na yan mota manya-manyan malaman ƙasar nan tutiyarsu a ce musu almajiran shehu ibrahim kai sai an gaya maka wannan bawan Allah Allah ya gada shi sai an gaya maka shi ban ya zo gari ba ya ku ya ku suke bi shi ba fa a'a manya-manyan da ka sani sarakunan gari da masu kudin gari da malaman gari su suke bi shi kuma ga shi har gobe karaman shi gashi ne yana yawo ko me kuma ya jawo shehu yaron gumi annabi muhammadu وإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فدا حبيب الله ما الغير ما وما فرقتي وساءتي سربت لذكره صلاة ومدحا منه أجسرت جيلما لا لا هذا الخبر زمان بقى هذا فرم وتا بكم بشيا شيخ إبراهيم بكم موسى شيخ إبراهيم بكم جدا a jikin waya ba yanzu ko ko ko ina shehu ibrahim shehu ibrahim wanda ya ba shi wannan matsayi ne ba ɗan najeriya ba ne ina ga a taron nan ma sai an yi sa a samu wanda ya gaishe a raye sai an yi sa amma ku duba yadda ake son bawan allah nan me ya jawo masa yaron goma annabi Muhammadu aina barhamu wa ma barhamu hatta faru fi hubbihi wa hamu ya zo farka a Kano ba inda jirgin zai tsaya mutane ɗan doka na duka ana ma mutane ko a jikin su shehu ya leko ya duba ya ce aina barham ina barhaman ne wa ma barhamu wane ne barhama hatta faru fi hubbihi har mutane suka kare a cikin soyayyar Shehu Ibrahim wahamu suka ɗiboce ya so annabi Muhammad da jama'a mu so manzon Allah mu so annabi Muhammad idan ka so annabi kowa sai ya so ka in ka so annabi komai sai ya so ka in ka rungumi annabi komai sai ya rungume ka Allah ya ba mu albarka amin Zaka jama'a, mama'a, murungun bayan Allah, wata bi sabila man ana ba ilai. Zaka shari'a ya nuna cewa mace in ta zamana ga abinci ba wani abinci sai wannan, kuma ba kowa a wurin sai wannan shi kaɗai. Ya ce ba zan baki ba sai kin ban kai. A kanta mutu da yunwa aka ce ta ba da kan nata. wannan ya zo a hadisin riyadu salihi na ko na wasu bayan Allah sun fito tafiya suna zuwa sai suka hanji hadari sai suka hanji wani kogo suka je suka shiga cikin kogon don su makale sun shiga cikin kogon sai dutse daga saman kogon sai gangaro sai zo toshe bakin goma bayan an gama ruwa hadari ya ƙare sai suka yi ne fita dutse ya rufe bakin kogon ba dama su fita sun yi sun yi su dutse ko gero to sai ɗaya ce to yanzu sai dai mu yi tawassuli da aikin da muka taɓa yi saboda Allah mu roƙi Allah Allah zai ba mu dama mu fita sai da farko ya ce shi yana da iyaye uwa da uba suna raye ya je ya ɗebo musu nono a cikin garken dabbobinsu akwai ɗan rata tsakanin garken da gidan ya je kafin ya je ya ɗebo nonon ya dawo bacci ya kama iyayen ya zo da ƙwanyar nono ya riƙe a hannu saboda biyayyen iyaye akwai ‘ya'yan su ƙanana suna kuka ya ba su nonon amma ya hana ce sai iyayen sun farka ya fara ba su tukar kafin ya ba yayan sun safe ike tsaye har rana har gurin azahar sannan suka farka sannan ya kawo nonon ya ba iyayen suka sha sannan ya ba ‘ya'ya ya Allah idan nayi wannan abun don neman yardanka ne Allah ka buɗe mana hanyar mu fita sai dutse ya dan buɗe kaɗan haka amma ba za su iya fita ba suna ganin waje amma ba da masu fita sai na biyu ya Allah ina ba da ayyuka ne na ƙodago shi ne hali ne akwai masu noma suna zuwa ya kai su gona su yi noma a yanka musu inda za su yi a yi tsada a biya su ta wani bawan Allah ya zo wuri na na nuna mishi bakin aikin da zai yi tun safe yake aiki har wurin sha biyu sai wani shi ma ya zo daidai sha biyu shi ma na nuna mishi irin yadda na ba wannan haka na ba shi ma to da yake na biyun ya fi ya fi na farkon zafin nama yana da ƙarfi fiye da da na farkon kafin yamma sun gama tare sai na kawo haƙƙin na ba wannan na ba wannan sai na farkon da ya fashi shi yaya zan ba wannan daidai da shi bayan ya riga shi zuwa sai ya yi kushi ta fa abin shi ta ɗauki wannan kuɗin na je na sai dabba ina kiwon dabban nan tana haihuwa tana haihuwa kafin wani lokaci ta tara garke garken shanu garken raƙuma garken tumakai gari guda a sake sayar da wasu na sayi gonakai na sa aka yi noma arziki mai yawa ran nan ina zama sai ga mutumin nan ya dawo ita malam na zo ka bani haƙƙi na na aiki na maka kwanaki sai sai ka zo ka bi ni maka zo duka wanda haka duk shanun nan da raƙo duka naka ne malam karka mu wasa da hankali mai ce wallahi naka ne domin daga cikin kuɗin ka ne aka ɗauka suka zama haka je ka ɗauka ita haka ya kora wannan garke garke ita zai wuya yanzu
zai wuya zai wuya za ta wani
ya kuka dariya ba zai yi ba zai wuya za ta wani zai wuya zai wuya bayan Allah sun wuce ba ya kora ya tafi ciki ya Allah in nayi wannan saboda kai ne Allah ka ba mu hanyar mafita Allah sai dutsen ya ƙara buɗewa amma ba za su iya fita ba to sai na uku ya zo ce ya Allah ina da wata ‘yar baffana da mahaifina da mahaifinta uwansu ɗaya ubansu ɗaya to na jarabtu ina son yarinyar nan kamar in kashe kaina ita kuma ba ta so na Allah sarki na yi na yi taƙi ta auri wani bayan ta auri wani ran nan ana nan ana nan sai juyawan zamani sai ya juya mijinta ya zama ya gudu ya batta ba abinci ga yara ta shiga cikin wahala ta zo wurina ta ce yi wa Allah in wa girman Allah in taimake ta na ce sai in kin yi alkawarin za ki ba ni kanki in kwanta ne ta ce ni ku sai dai bayan raina ta tafi ta je takura ka san uwa da 'ya'ya malam malam idan ɗaya yana kuka fa uwa tana jin kaman kaman zuciyar da ne ke bugawa saboda sanda iyaye suke ma yaya ta sake dawowa ita ka'ida na kenan ta in ki da dan kwanta da ki tace ita ba zai yi ba ta koma ya'ya suka sa ta a gaba da kuka hanya ta sake dawowa da uku tace yanzu na yaji duk abin da zaka yi kai in dai ka bani abinci Allah akbar ita ta waje daki ta shiga daki ta hau gado ta kwanta sai da ya zo tsakanin ƙafafuwanta ya rage ya shiga jikinta ne ta ce wane na haɗa ka da girman Allah kar ka buɗe ambulan da ba naka ba kar ka sa zoben da ba naka ba Allah akbar ita a lokacin sai tsoron Allah kuma sai shiga jikina Hmm.
sai na ja da baya ka san wannan in ba imani ba yayin da namiji na jikin mace sha'awa ya motsa yana da hankali a lokacin eh ma ma za ka ce gani wani in yana jikin mata ta iya ringa dukan ta shi yasa a shari'a in ka ji cikin dare tsakanin mata da miji ana faɗa kar ka je in ka je ana faɗa ba kar ka je in ka je kunnen ka zai ji abin da bai kamata ba Allah ya ji ƙarshe yi lokacin akwai wani lokacin mu nan cikin dare faɗa ba sa da yi yi a ta na mutum ce kaza ina zuwa kuma malam ka- kai namiji kai tunani yayin da sha'awar ka ya tashi ka zo tsakanin mu za ka shiga da gaba in ta ƙika a lokacin ya kake ji amma ya ce ja da baya ya kawo kuɗin ya bata kuma ya kawo abinci ya bata yace ya Allah in nayi wannan dan neman yardanka ne Allah ka ba mu hanya ina faɗin haka sai dutsen ya gangara ya faɗi suka fitar da ba mu To da wannan hadisi ne malamai suka ba da fatawan in mace yunwa ya kai yunwa ba fa irin na na- yunwa sai ya kai gargaran da za ta mutu kuma ba wani abinci sannan aka ba ta daman ta ba da kanta amma kar ki ɗauki wannan ki zai ki zama hanyar zuna a wurin ki ko ko ba haka ba jama'a to kar ki ɗauki wannan ki ce ai ai malamai sun ba da dama ba irin wannan daman ba sai idan an kai gargara saboda tsadan rai a wurin Allah haka jama'a Allah ya saka wa magabatan mu da alkhairi kun ji abin da manzo Allah ya ce in mutum ya wallafa littafi ana amfani da shi ana karantawa to yana kabari ana kai mishi lada sannan in mutumin da ya tuka bishiya ko ana son inuwar bishiyar yanzu ba ga wani bishiya na kusa da mu ba yanzu wanda ya tuka bishiyar yana nan kabari amma lada kullum ana kai mishi domin a zafin nan na azumi wani lokaci namiji ya zuwa wa dan makali sai ka dan ji dan sauki sauki ko in ka zai wurare za ka samu irin bishiyoyin suna nan ko wanda aka fi shuka za ka samu mutane wani ma a masallaci za ka samu kululu daga mutane na sallar azza za ko ba ku kwance ko kowa suke ya dame Allah sa mu gama lafiya Amin.
Ba zai mana
ومن علم علما haka nan mutumin da ya karantar da ilimi كذلك shi ma haka ne Haka.
kana kabari ana kai maka lada yanzu malaman mu na Qur'ani مم.
wallahi duk lokacin da muka zo makarantar Qur'ani sai an kai musu lada مم.
haka nan malaman mu na ilimi يا تمام haka nan shehu na mu na يا dariƙa تمام biyayen da kai lazumi za ka yi musu lada in ka yi wazifa za ka yi musu lada Allah ya saka musu da alkhairi آمين Allah ya kai haske kabarin آمين ومن ترك ولدا يتغفر له haka nan mutumin da ya bar ɗan na niyya masa gafara shi ma ana kai mishi lada ويدعو له من zan yana musu بعده addu'a to za a kai mishi lada Allah ka ji kan iyayenmu آمين yanzu ga shi kullum muka yi sallah sai mun yi wa iyaye addu'a ko مم.
in mun yi wazifa sai mun ma iyaye addu'a suna aure duk inda muka yi sha'ani sai mun ce iyayenmu Allah ya ji kansu مم.
to kuma ana kai musu lada na يا تمام يعني إذا كان ولدا صالحا amma idan ɗan na kirki ne Allah ka ba mu yaya mutane kirki وقد علمه الأدب
kuma ya koyar da yaron القرآن ladabi da karatun alkur'ani والعلم da kuma ilimi فيكون أجره لولده to duk lokacin da liwalidai ko ko liwalidihi ne ko لولده to za a ba ɗan lada
من غير أن ينقذ من أجره من أجر ولده يوم.
شيء za a ba uban lada ko uwan ba tare da an rage wa shi yaron da ya aduwan ladan ba eh yanzu ga shi nan muna da mun tashi in Allah ya sa ka babu lada kuma za ka kai mu iyayenmu kuma suna kabari kowa a nan sai ya kai mu iyayensa haka nan idan idan abin abin banza ne kuma
فإذا كان الولد لا يعلمه القرآن amma idan shi yaron bai san alqur'ani ba لا يعلمه طريق kuma zai ba da dabi tare da shi ma'ana ba- ba yaron kirki bane ya lalace ويعلمه طريق الفسق shi uban ya riga ya sa yaro a hanyar fasikanci يكون ya ya lalata yaron ولده- yaron ya sangarce ya hana yaron karatu akwai iyaye irin wannan ko يا تمام ba babu jama'a baya so a taba yaron ya san da ta yaron bai yi karatun addini ba bai yi karatun zamani ba ko ba sana'a yaro ya zama dan iska ya zama dan wuni سبحان ya zama dan dan- dan cakewa الله eh ko ba ka wani يا تمام me cakewa eh dibuwa wo يا تمام eh dan cakewa kenan ko na za ka shi abu gene mala eh ya mala haka suke gaisuwar su wani yi sulhu ya mana masu ya ya kure kenan wurin bin wasa ya ba ka girma kenan Eh, ya mala ta gina ka da kai ya mala
يا تمام يكون وزره على أبيه to zunubin duk abin da yaron yi na zunubi za a kai wa mahaifa من غير أن ينقص من وزره من وز- وزر ولده شيئا ba tare da an rage zunubin dan ba sauraka ɗan وروي أبا هريرة amma wani yaron da ta hadisi رضي الله تعالى da Allah ta'ala عنه tabbata gare عن shi النبي صلى الله عليه وسلم na'am أنه yace قال manzo Allah ya ce إذا مات العبد idan bawa ya rasu انقطع to عمله aikinsa gaba ɗaya إلا من ثلاثين ma'ana zai yanke ma'ana za a kulle account ɗin lada لا تمال za a yi closing za a yi flip ɗin account ɗin shi لا تمال maganar lada kuma a wurin shi ya ƙare kowa domin ba ba sallah ko لا ba تمال azumi duk wani ibada da yake ya ƙare لا تمال to za a kulle duka komai na lada za a yi closing account ɗin إلا من ثلاثين sai dai abu guda uku صدقة na جارية farko sadaka mai gudana wanda aka mana bayani a baya ko an gina masallaci ko an an shuka bishiya ko لا ko an تمال tona rijiya ko ka an tona bohol da sauran ayyuka na lada
أو علم ينتفع به ko kuma ilimi ya karantar wanda ake amfana da ilimin ana amfani da ilimin أو ولد ko صالح kuma ya bar ɗana kirki يدعو له yana masa addu'a بخير da da alheri لا تمال to alhamdulillah Allah ya saka wa magabatan mu da alheri jama'a gobe Allah ya kai mu za mu koma kuma babi akan maganan haƙƙin iyaye akan yaya yanzu kuma yaya su kuma nasu Allah ya saka mu iyayenmu da alkhairi tambayoyi sai gobe saboda lokaci yayi nisa lokaci hannu a sallar nafila raka'a takwas ko لا تمام takwas bayan fatiha كل alamun يا shara daya ulhu wallahu uku لا تمام bayan fatiha mun ce za karanta alamun shara daya ulhu wallahu nawa uku mun ga sallah ya samu biya samu dari هكذا Allah ya rufe mu da yi kuma jama'a to muna roƙo dai jama'a kar a gaji maganan mai akwai wata babbar Allah ta kawo kuɗi dubu biyar shekarar jiya ko to an sayi mai din ga ma- zama yanzu mai din ɗari takwas ne eh to ɗari tara ma yanzu nan yanzu gaba da dubu biyar bai kaiwa lita huɗu ko biyar ya ƙare to kuma inji ne babba muna roƙon jama'a a yi wa girman Allah a wa darajar manzon Allah لا لا wanda Allah ya hore ko da lita ɗaya biyu a saya a kawo mana لا saboda wannan karatu kun ga ba wutar nefa din to muna fata wanda suka bayar Allah ya saka musu da alkhairi آمين Allah ya saka musu da alkhairi آمين Allah ya saka musu da alkhairi آمين masu hada wannan wuri Allah ya saka musu da alkhairi Amin.
Alhaji Salisu da kuma sauran ƴan uwa da ake hada wannan wuri kuma a kwashe Allah ya saka musu da alkhairi To, akwai wata bawar Allah, ɗanta ya fita kwana uku kenan ba a gaishe ba. Akwai wata ma tana nan ita ma matar aure ce ma, kusan sati guda kenan ita ma ba a ganta ba. Muna addu'a Allah ya bayyana su, Allah ya bayyana su, ku karanci likila fi ƙafa ɗaya ɗaya Allah ya dawo da su gida- gidajensu, Allah ya bayyana su.
يا عبد الله
Akwai wata ma ɗanta ba lafiya tana roƙon addu'a Allah ba yaron lafiya. Akwai alhaji Salisu sama gada. da shi muke wannan karatu kullum shi ma yana kwanciya a asibiti Allah ya ba shi lafiya آمين Allah ya ba su lafiya baki daya آمين shugaban musulmi Allah ya ba su lafiya baki daya آمين Allah ya dawo da shi gida lafiya آمين dukkan magabatan mu baki daya Allah ya kare su da lafiya آمين Allah ya sa mu ma mu gama lafiya آمين azumi da muke ciki bayi da Allah yake yantawa Allah ya sa muna ciki آمين Allah ya kiyashe mu cikin ruwan banza آمين Allah ya kiyashe mu yunwan banza addu'o'inmu da karance-karancenmu da kuma ibadunmu Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya karba mana alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan hali da ake ciki na kunci da yunwa Allah